الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب wannan babi kenan يواخذ ربك له ana nufin baligi بلا أجر wanda yake ba mahajuri ba wato kai ya zama karamin yaro نعم kai ya zama mahaukaci نعم kai ya zama wawa نعم to duk wannan in dai ba wannan bane to in yayi kirari ana rufansa zai da kirari ya abin da ya kirari yace wani yana bi na kuɗi to wato haƙi haƙi haƙi ya tabbata kansa نعم amma sharadin yin kirarin nasa لأهل لم يكذبه sai ya yi kirari ga ahalin abin da ya ce ana bi yanzu ba ya ga wani yaro haka kawai da isa bai ce yana musu biliyan daya نعم zai ce wani ƙarya ne zai ce ai bai sai mulkin su Na.
tun da shi yaron ba ba gado aka ba masa ba kawai ba ai wannan ba zai yi ba Na.
to sai kai kirari ko kuma ce wata dabba tana jin sa ai baya wannan Mm.
sai kai kirari ga ahalin abu Na.
kuma shi ahalin abu lan yaka zibu kada ka ce ina bin kuɗi shi wanda kace yana bin kace ƙarya kake yi نعم ikirari babu shi inda ya kare ta kashi wanda kace yana bin naka Allah ya tafi kuma kai ya zama shi mai ikirarin ana tumarsa da ƙarya idan ana tumarsa da ƙarya ma ba za a yi da ikirarinsa ba نعم الأبدي في غير المال kamar bawa gairul mazuni نعم bawan da bai masa izini ya shiriki ba ka san bawan da bai masa izini ya shiriki ba نعم
ban- suna da bambanci da bawan da aka yi izini ya shiriki نعم idan bawan da bai masa izini ya shiriki ba sai ya ce kuma ya kirari amma ba a dukiya ba ya ce ni na yake wa na hannu ba ta sa yake ba to sai a yi da kirarsa amma idan ya ce ni ne na kona kayan wani ba za a yi da ba sai a ce domin duk abin da shi bawa yuwar gairul mazu ne ya mallaka na sayidin sa ne sai a ce sayidi ki so ya hukunta نعم a zan a nemi kudin aje a biya amma ya ce za a taɓa lafiyar sai ce shi yake wani hannu ai halin za a yake wani sai ya ce ya ce ya tafi shi sai ya ce bismillah ku je ku yake ma hannu نعم Allah sa a harasa kuma har yau bi haka na bebe shi ma in yi kirari shi ma in dai al- aka fahimci ishararsa ko ya rubuta a rubuce ya ce wane na bi na kaza kai haka na ko ba bai ba bai ban bane ba ya yi ishara ko ya rubuta ya ce wane na bana shi ma in yi irin da ya ba sai aka fahimta sai ya ce kirari ya tabbata Allah sa ka wa marilin
haka na kuma mara mara lafiya mara lafiya mahufar rashin lafiya da ake yin tsoro ba zai tashi ba sai ya yi kirari li'ab ada ga mutum wanda yake na nesa da shi in warisa waladun in dai akwai ɗa zai gaje shi saboda idan ɗa zai gaje shi kirarinsa da yi ba zai haura sulfi ba kaga da ko isa kuma mutum da nesa can yi ce yana masa kuɗi to za a yi da kiran nasa in ya mutu yanzu ya sai a ɗauki wani kuɗin a biya tunda yana da ɗa ai mutum an ce ba zai wa ɗansa mugunta ba
aw li buladi bihi ko kuma ya kirari ga wani abokinsa na kusa ya ce yana masa in dai yin wani in dai ɗan ɗa zai gaje shi shi ma sai ya je da kiran nasa aw liman lam yarisku ko kuma a'a shi mara lafiya ne ya yi kirari ga wani ɗan uwa wanda baya gado kamar kawo نعم ka kawo baya gado ai Na'am.
to sai masa kiran shi yana masa kuɗi shi ma za a yi in dai yi wani suru wala in dai zai gaje shi
aw li majhulin haluhu ko kuma wannan majhul hali ba sani ba dan wannan da yace yana bin sa da kusa ne ko da nesa Na'am.
ba a gane ba to tunda ya zai gaje shi daga ransa dan zai gaje shi ma za a yi da kiran nasa zawjin ulima buguruhu laha ai ka zaujin marilin kamar mutum zamuji ne mara lafiya da matarsa an san baya santa sai yace tana bin sa kuɗi kaza shi ma tunda an sa akwai kiyaye tsakanin shi ma za a yi da kiran da yi matar ta tana bin sa kenan aw juhila ko kuma an jahilta shin mulkin nan san matan nan yake ko kin yake ba sani ba sai ce tana bin sa kuɗi shi ma za mu yi da wannan kiran amma wa warisahu ibnu kashiyar ne a wannan sai ina sai ina zai gaje shi to in yace tana bin sa wannan ya sa ya yadda amma in ba da ba zai ga ba za a yadda ba aw warasa ko kuma ya'ya ne za su gaje shi da yawa sai ce ko ga ita an jahilci halinta yace tana bin za a yadda illa an tanfarida bi sayyiri sai dai idan ita wannan matar wanda aka jahilci halinsa tsakaninsa da ita ba sani soyayya ce ko iya- ko kiyayya ce sai ta zama tana da ɗa ƙarami to sai ce tana bin sa sai a ce ba za a yadda ba sai a ce wata iso yake wa ɗan ya ɗan ɓoye wa ɗan ƙaramin wani abu ko Na'am.
sai a ƙi yadda ba nan ba za mu yadda ba saka wa ma al inasi wal asabati qawlan to shi mara lafiya nan da aka ce ɗan zai gaje shi ko kuma mijin nan wanda aka ce sai zama a cikin magadan akwai maza da mata a cikin magadan to za a yadda da ikirarin ko za a yadda ba na ƙwadani kai kirarihi lil waladil aki ma waladihi al-bari نعم shi ma kaula ne mutum ne ya yi kirari ga ɗansa da yake sabansa yace yana so tafuri kuma akwai ɗansa mai biyayya gare shi shi ma ana kwanan za a yi ko ba za a yi ba kan tashbihi kaulanin aka kamanta na'am ana kaulani ka ji ko Mm.
to za a yi da kuma za a yi da ana kaulani aka ce ba wai kuma wai da aka ce dan mai sabo da dan mai bi ba wai duk sai maza ba ko ɗaya namiji da ɗaya mace ko wanne ne namiji ko wanne ne mace ka gane ku Na.
in dai ɗaya na ɗaya na biyar ɗaya na sabo sai ya kira ni ga mai saban nasa shi ma za a yadda Allah saka aw li ummihi amma da zai kira ni ga mai biyar ta ba za a yadda ba shi da kuke anan ne kai kadai inda aikin kirki bai zama na ba bai- bai bai alheri ba duk da ni wani kirki da yawa in wannan mai saban ne za a yi ana kula za a yi da kawai amma in sa mai mai bin sa ne ba ba za a yi da ba da na'am Allah saka aw li ummihi ko kuma ko mai sabon ce tana bin sa kudi shi ma za a yarda
aw li anna man lam yuqarra lahu ab'alu wa aqrabu ko kuma a'a shi mutumin nan yayi kirari ya ce wani yana bin sa kudi amma akwai magada a cikin magadan akwai akwai dan wani kusa akwai na nesa misali kamar yanzu a ce mutum da yace yar uwarsa tana bin sa kudi amma akwai uwa tana nan akwai ammi yana nan ai kaga ga uwa a kusa take Mm.
ammi a nesa yake Mm.
a kuma an yi wa yan uwa ga an yi wa yan uwa kirani tana masa kuɗi to shi ma wannan ai kaga ba wannan daya kusa daya nesa shi ma za a yi da wannan Allah al saka musawi ba inda suka zama musawi ba ko wal aqrab da kuma a karamu wato da musawi ne da a karamu mutum ne yan uwa ne su uku sai ɗaya ya ce ɗan a cikin yan uwan nan guda biyu ɗaya ɗaya yana bin yana bin sa kuɗi kuma amma kuma ga uwarsa tana nan to ba za a yi da ba tun da akwai a karamu ba tana ba za a yi da kiran da ya wa ɗan uwansa ba Allah saka ka ahirni li sanatin wa ana iru kamar mutum ne ce ina bin ka kuɗi sai ce to sauraron shekara ta yi wa ana zan yi kirani to ba za ka wannan mai kirani ba ne in shekara ta yi bai yi kirani ba kirani bai tafi ba na'am wa raja'a lil husum ya iya koma shi gaba da jayayyarsa kuma shi tun da ya ce kirani bai tafi ba sai shi kai to lalle ina muka ne kuma wa lazima li hablin in wuliya ya lizama yau ikirari idan mace ce yau tana da ciki sai kuma tun da aka bai da ko yace na yawa cikin nan cikin nan yana mina kaza yana mina miliyan ɗaya to an yadda kamar yake kudin sa na gadan sa ne na miliyan da cikin nan to tun da mata hanta bai to za a yadda amma da sharadi na'am wal ya sharadi yake wa wuri'a li aqallihi sai in an haifu yaron a- daga daga yau zuwa wata shida ba kwana shida ka gane ko idan aka haifi yaro daga wata shida ba kwana shida ai da ciki kenan amma aka shida da ba kwana da ba kwana biyar sai a ce sabo ne
na'am ka san ita mace idan ka aure ta ta hawo shida shida wata shida ba kwana biyar za a baka da amma ita wata shida ba kwana shida ba za ka wani to ai ashe ana so ikirarin ya tabbata sun akwai dan a samu mai kenan na'am saboda haka idan aka yi wata shida da ba kwana shida sai a ce san da ikirar akwai dan na'am amma shi da ba- shi da ba ba kwana bai sai ce wata il bayan an yi magana sannan aka samu cikin kuma shi zama za a ci da wannan kiran nan wa Allah
illa saka in ko ba ta umatar ba falyasri to wannan da kan haihuwa a kasar rubutu ta har ma'ai abawa aba abawa nan ba ki beta ba sai ce cikinta ina bin sa kaza ya masa kirani to daga nan har shekara biyar da abin da ta haifa tun da bai tabe ta ba ta har shekara biyar za a bata a ba shi dan
wasu tun da ai tun da shi ka san ka'idar da Na.
da kana har zuwa shekara biyar in mace ka ka- ka tafe ta za a yi baka da sai in ya sai a wani shekara biyar za a ce ba naka ba Mm.
in ka ko raba da ita ma sai shekara hudu ko sai ta zo ce dan kare sai dai ku ji wani alƙali tafi da yani amma mun ji kusa zo nan alƙali ba ta zama dan kare ba ruwan mu na'am sai ba sai mu baka da Ehe.
na'am Allah saka wasu biya baina tawamaihi to idan mutum kuma yau ya ce matan nan da cikin nan akwai ina ina akwai miliyan ɗaya ta da cikin nan nata sai ta yi tagwaye miliyan da mace da namiji to sai sai a daidaita su ba za a ce wai namiji za a yi zakari ba a'a da kuma za ba namiji za ba mace Allah saka illa li bayanil sai dai idan shi mai kirarin ya ce a- amma fa na namijin ya fi na mace to ai yayi ya- ya ya yi kirarin ko ya fifita ko to wannan sai sai a fifita su a wajen su ba su ba su ba su abin dukiyar bi alayya to kamar tambaya kai wai shi da ake ikirari da me ake ikirari kace alayya kaza da kace alayya kaza wani yana bi na kaza ikirari ya tabbata na'am aw fi zimmati ko a shi waye na akwai kudin wani shi ma ikirari ya tabbata na'am aw indi ko in ji kaza na wani shi ma ikirari ya tabbata Allah saka aw ahaddu min ko na riki kudin ka shi ma alƙawari ya tabbata alƙawari ikirari ya tabbata walau zada in sha ko da yake na riki kudin ka amma insha Allah sai mu ce insha Allah ta baruka ne yau ne ma albarka ya fara ne ba ko mu da ita duk da kama ne zan nema albarka duk Allah ya maka albarka amma dai kira ya tabbata ko kuma kana bilan kudi sai da in illa akala Allah sai da Allah ya hukunta shi ma sai mu ce ta baruka ne kama ne sai zan nema albarka ko ko mutum ne yace ai wannan kudin da yake hannu wannan abin da yake nawa ne kace ai kai ka bani to kana ta kai ikrar ya tabbata sai a ce kawo shi dan an baka kuma ko kuma yace a abin nan fa nawa ne sai kace ai shi aka ka sayan mu to ikirari ya tabbata nawa ne sai a ce kawo shi dan an sayan maka kuma Na'am.
kai za ka kawo ko kuma yace ina maka kuɗi bace ai na biya to ka tabbata kuɗi ya tabbata akan ga sai ka kawo shi dan ka biya din kuwa ko kuma yace ai karan taron ta mun kai da ka ka ce karan ta mun kuɗi to ya tabbata ina maka kire sai a ce ka shi to shi kire kace ba kuma daga kace a ba haka ba ya ce kai kirari akwai alibi ko kuma ce ka a, amma a karanta ni yanzu ba karanta mun ba shi na ranta maka sai shi a riba da wasa nake a ta gina da ya tabbata kansa ba ruwan mu da wannan ko kuma yanzu ce ba karanta maka za ba ce na ranta maka sai shi a ji da wasa yake ba ruwan mu na gina da ya tabbata ko kuma sha ina maka kuɗi sai ce to kai ai a hankali ake neman biyan ake neman kuɗi hankali ake neman biyan bashi kana faɗa haka gina da ya tabbata ko kuma ce to kan kawo dai ta wuri na abinda kake neman to da ka faɗa ka shi ma gina da ya tabbata ko kuma ce ina ban kuɗi ce ni kuma zan biya yau ba to fice ba za ka biya yau kuɗi haƙuri ya tabbata a kanka dole sai ka biya ko kuma a ina jawaban li alaysa li indaka cewa yanzu ban kashe ina da kuɗi a wurin ana banka kaza ba sai ka ce na'am to kuɗi haƙe ira ke habi ya tabbata da shi ko da shi na'am na gira ya tabbata a kansa aw bale ko da shi ba ni ba alaysa li idan kaza sai ka ce bale to da ka ce bale to ira ya tabbata aw ajal ko kuma ka ce shi ma ma'anar sana'am jawaban li alaysa li indaka sai ce bai kasa ina banka kaza ba sai ka ce ajal ma'anar sana'am shi ma gira ya tabbata aw laysa li maisar ko kuma ce da ban kuɗi kace gaskiya ne ban da kuɗi kana cewa kai kuɗi kira ya tabbata
la uqiru a ba zai ce ko kiru ba kawai shi ce ko kiru bai ce ban kuɗi aka kaza ba kuɗo na ko ce ko kiru wannan ba kira ne bane aw alayya ko alayya bai ce alayya ga jiran mutum amma ta sanaka ba matan hadin ke da naka bai aw alayya aw ala fulani sai ina ba kuɗi sai ce alayya aw ala fulani ni kowa ne wannan kira kirani bai tabbata ba
aw min ay qarbin damudu gashi na matan ma abadaka min yawa yake da yake ina ba kuɗi sai ce min ayi laifin ta wuzha ta ita ta wani irin kike zo karba ma a daga min ha to faɗa ma ma a daga min ha din nan shi nuna cewa baka bin sa kira ne bai tabbata ba ba ma ki abin da nisan takar daga irin wannan magana to ya kore kiran amma ake bai tabbata ba wa fi hatta yatiya wakili wa kaulani kaulani san ta kai mata fasali idan shi yana bin kuɗi sai ce to a bari yaro na wakili na yanzu to wannan ba kira ne wannan ana kaulani kira ne ya tabbata ko bai tabbata ba
aw yatazin ko kuma cewa yi
aw yaqul ko an au ba ga akwai me hatta yati wakili a wuce bin yawa ko sai ce wuce ko wuce bin ko kuma ce sai direba na zo ba shi ne kamar wuce ba ba kamar kamar cin wakili ba Na'am.
yace sai ya- sai ya- ko yaro na zo ko sai direba na zo shi ma na kula da ikira ya tabbata ko bai ya tabbata ko bai tabbata ba aw yatazin ko kuma sai auni bai ce minni ba
aw huz ko huzu bai ce anni ba duk wannan ana kula da ikira ya tabbata ko bai tabbata ba kalaka alayya alfun fima a'lam kamar da yace kana mila dubu cikin abin da na sani to wannan shi ma ana ana kaula ne malam su ne ce wannan magana ta malam halilu anan ba kaula ne wannan kirari ne tabbas ne malam su ne
aw azun ko ko ce da yace ka- eh, kana mila fili cikin fima azunnu to wannan shi ma ana kaula ne kirari ya tabbata ko bai tabbata ba aw ilbi ko yace kana mila fili fi ilmi shi ma malam su ne ce wannan kirari ne ba kaula ne da malam malam halilu ne faɗa mun cire kaula nan anan wal zama in nukira fi aulin min samri hafiz mutum ne ce ina baka kuɗi yace eh kuɗin na giya ne igari ya tabbata yanzu ya kawai tabbatar mana na giya ne kuma
aw abdin ko kuma yace ina baka kuɗi yace ai ba wa ka sai mun wala aka biyu ban karba ba igari ya tabbata adawahu arriba kamar da yace ma ina mun ka dubu ce eh dubun tare bace wa qama bayna dan annahu rabahu sai kuma shi wannan da yace tare bace sai ka shaidi cewa kun yi ciniki ta dubu tare ba Hmm.
aka ce ikirari ya tabbata aka ce ah to kuma shari'a yau za ya za ta yi haka ga shi mutumin nan ya ce yana yana bin ka ka ce yi tare bace kuma ka kashe duka tabbatar tare bace kuma ce tana na aka ce i ai shaidan ba ta suke wannan dubun ta riba ce wata illa an yi dubu ta riban kuma an yi wata dubu ta daban Allah saka ba ta riba ba shi ne da sun ce wannan shi ta riba ai da shi kenan an ta suke an yi niki dubu ta riba to wata illa wata wancan daban take Allah ga shi saka nan ma إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم Ka يقام ji ko?
بينهما sai dai in da ya kashe إلا ne suka ce ai ba su taba ciniki ba sai wannan ta ribar a to haka ne ikirari bai tabbata ba tunda an ce ba ta ɗan wata mu'amala ta dubu tsakanin da shi da shi ba sai mai ribar na na'am wannan haka ne ikirari bai tabbata ba أو اشتريته خمرا بألف ko kuma ce na sai giya a wajen ka da dubu shi ba kirari ba kirari bane wannan mala أو اشتريته عبدا بألف wannan haka bil ko kuma ce na sai bawa na dubu a wajen ka amma ba karɓa ba shi ma duk ba kirari bane wannan saka أو أقررت بكذا وأنا سبيل ko in ce na yi kirari na san da shekara biyu na dubu na sannan na yaro ne ai ban mutu kaina ba wannan shi ma kirari bai tabbata ba فأنا مبرزون kamar ce na yi kirari kana mai na dubu ina ɗan taɓin kai shi ma wannan kirari bai tabbata ba إن قلب تقدمه in an san da yara wannan tabin kan al'ada ya taba yi to to shi kike kirari bai tabbata ba أو قرأ إعتذارا ko kuma yi kirari da hanzari cewa da Allah wane sai mun da riga sai ai na ba wane ka gane ko bayan ka tafi wani yazo ya ce a shi ka bani riga da ce a da ban nan kan sai masa ne to ba kirari bai tabbata ba a taka bace Allah أو saka بقبل شكرا ko على راسين ko mutum ne yazo ce ina zauna cikin abokai ce kai yau alhamdulillah yau na ji dadi wanda nake bi na kuɗi na samu na biya shi na ji na ji na wasai to ba za a ce wai yayi kirari ana fusa dubu ba kudin tunda ai ya faɗa ne dan godiya ga Allah ko ba kuma wanda ne yazo ce yana fusa ba kawai faɗa labari ke ba su to ba a ce wannan kirari bane na'am Allah saka وقبل أجل مثله fi bai'in mutum ne yau kuma yazo ce ina banka dubu sai ce eh ai kana bi na ta dubu da ka sai min da kaza ai wa wannan lahadin bace sai lahadin ta zama مم.
to ba wannan lahadin bace sai ta zama za a zuwa karkudin لا قرل abin da ce ishe ina bin ka dubu za ka bani yau da sai ce eh amma tarin ce ce amma sai ta ta zama to zance na ne sai ayo za biya ba zancen wancan bane da kan da aka ce wanda ya ce ya biya wanda zancen wannan mu- wanda ya ranta zancen sa ne a yau ne wancan ba mun ce zancen sa bane sai sati nawa to wannan ko zancen mu kurilu ne yau ne za a biya kudin na'am Allah saka وتفسير ألف فيك ألف wajen hamin idan mutum ce kana bina dubu wajen hamin to sai a ce fassara mana dubun ita ma ta dirhamin ce ko kuma ta dinari ce ko ta beshe ce oh ta kafa tsara mana da ba ta kafa tsara sai mai yadda وهذا فسهولين amma da sakan mutum ne ke zoban nan naka ne amma tambarin nawa ne a yi haɗe a magana yake a jere shi ma shi ma ke- ya ya tabbata haka yake zobe naka tambari nawa Allah saka لا إلا في كسب sai dai cewa na kwashi jire zoban ka kuma tambarin nawa ne to to zobe da naka ne yanzu tambarin ko ana kaura ne naka ne ko nawa ne ana kaura ne Allah saka لا بجزء من هذه الدار a wannan mikirari bai yi ba mutum ne ce kana da rabo min hazihi dari sai ka zo ka zo ka ce to a ware mai inda zan gina sai ce a idan kuci kana nan ne naka wannan gida wannan abin na mai da ba sai dai a- sai an baka wani abu daga cikin gidan ko silisi ko mene amma ba yace min hadi da kuma ce wani kuci tire na na na dabino shine naka ba za mu yi da wannan ba وباقي أو الأب هو.
أو الأرل ko ko kasa ce yace ta kai yace wannan kana da wani a cikin wannan kasar sai nuna wani wani kuci tire yace shine naka ba za a yadda ba abuwa mai ko kuma a'a mutum ne ce kana da wani a wannan gidan da ka zo neman abin da za ka kai dauke ce ai kofar nan da aka yi ta kofar shiga ce ita ce da aka kawai a gida shi ba za mu yadda ba كفي على ai ba الأعلى inda ya kawo min tabiliya ba ko fiye lahu fi hadhihi dali yana da shi a cikin wannan gidan sai ka ku tsire yace shine naka ba za a yadda ba sai dai a yanka wani abu a cikin gidan a baka وغالب نصاب idan yace ko kana bila kudi bai fada kawai bai fada da zan zato misali zai kawo sai kawo dinari 20 ko dirham mai tar والعزن kauri a zanu تفسيره to abu suka ce a malam suka ce fassara mana malam din ba za mu ce a kama shi da nizami zai ce fassara mana malam din nawa ne abin da ya faɗa kun yi da baya كشيء kamar وكذا.
kamar da zai ce kana mai shehun wa kaza duk sai ya fassara mana mai shehun mai kaza din in ya fassara shi zai bamu وسجن له to idan ya ki fassara ko ba sai a kulle shi ba a kurkuku sai ya fassara din a ce in kai in ka fassara ka mutu amma kai ta zama sai da ka fassara Allah saka وكأشرة wanda yi fi shi ma sai ya fassara mana yace kada bi na goma da tsirani to na yifin din nan sai ka fassara mana nawa ne na yifin no sannan shi ma in ba shi ma yake fassara sai mu kulle shi وزكد فيك بأتين wa shay'in to kuma yau shehu ya saraya mutum ne yake kana bina mi'at wa shehu mi'at wa shehu yake kana bina kafin ya fasara sai ya mutu to yanzu mi'at za ka kawo shehu dan sai mu ce ba goma da shi no a kadarin da kawai na dinara Allah saka
wa kaza dirhaman 20 idan ya ce kuma kana bina kaza dirhama ba wawi to ishiruna ne dan daga nan ake fassara jami'i ishiruna dirhama salatu da dirhama aizu su da dirhama to duk kowane da shakka banda ishiruna tunda shine matakin farko to wannan daga nan za a fara sai a ce gida da ishirin kenan نعم wa kaza wa kaza aha uku cewa yi kaza wa kaza da wawi kana bina kaza wa kaza na dirhama bai fassara bai mutu to sai a ce daga daga 21 ai zuwa ci- ai zuwa 91 ne to na farkon na shine muhakkaki a numa 20 daga nan za a fara to 21 zai ba ni dinari لك wa kaza kaza in ku sai kaza kaza ba wawi a hada ashara shi kuma daga inda ake tarkibi ba wawi daga a hada ashara ne isna ashara har zuwa tsaka ashara نعم to sai a zo a hada ashara shine kawai muhakkaki da sauran suna da shakka wannan sai ba da sha daya shine muhakkaki wa dir'un in yi kada bila bilu salasatu a wuta ce ta ce dira uku kenan ko ce kada bila da rahimu shi ma salasatu wa kasiratun to in yi kada bila da dinaru kasiratun wannan arba'atu نعم aw la kudi ne.
kasiratun wa la qalilatun ko ce kada bila da rahimu la kasiratun wala wala qalilatu shi ma arba'atun نعم kudi ne wa dirhamun al-muta'arabu in yi kada bila dinari dirhami kawai sai a ce to ne a garin nan me dirhami wannan kamar yanzu misali a ce jaka daya sai a ce a nan a nan garin Kano me yake jaka daya ka san anan daban in kashi a Nijar daban wannan aka sani shi ake shi za shi za a dauka
wa illa idan babu ta'arabu fa shar'i sai a ce akwai wanda harami shari'i mai shari'a take shi dirhami wanda duk shari'a ta ajiye dirhami shi za ka biya wa qubila gishu kai an karɓi kishi amma in wasala In wasala.
yace kana dina dinare mabashushi to shi ma dinare mabashushi zai kawo wa naqsu ko kana dina dinare manqusi in wasala inda ya kada magana shi ma dinare manqusi zai kawo
wa dirhamun wa dirhamin dirhamani idan ce kana dina dirhamin ma dirhamin dirhamani dirhami biyu za a bayar aw nadahu a ko dirhamin wa zadahu dirhamin dirhamani ko dirhamin wa hoqahu dirhamin dirhamani aw alayhi ko dirhamin wa alayhi dirhamin dirhamani aw qablahu ko dirhamin wa qablahu dirhamin dirhamani aw ba'dahu ko dirhamin wa ba da hu dirhamin dirhamani aw dirhamun au dirhamin ka kawo fata na hau dirhamin fa dirhamin dirhamani aw thumma au dirhamin sun mu dirhamin dirhamani
dirhamun نعم